السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa da iyawarsa ya kawo rayuwarmu wannan rana wacce rana ce da muke taruwa a wannan masallaci domin sauraron karatu daga gurin babban malaminmu kuma shugabanmu shugaban ƙungiyar izala ta jihar bauchi gaba ɗaya kuma babban malami a jami'ar jiha da take birnin gaɗau ko garin gaɗau wato Profesa Zubairu Abubakar Madaki wanda a hakika kujeran nan a wannan lokacin kujerarsa ce kuma ban kai na hau kujerarsa ba illa iyaka cika umarni ne kawai daga gun shugabanni da kuma 'yan uwa da suka ce tun da an taru to babu laifi a faɗi kalma ɗaya biyu wanda ake fatan za a amfani juna da wannan kalmomi ɗin na farko dai nasihar da zan yi mana akan ita kanta ko shi kansa wannan karatu da muke yi lalle Allah maɗaukakin sarki ya ina wannan abin ya shi aka samu Lalle Allah maɗaukakin sarki ya yi mana baiwa, baiwa da Allah maɗaukakin sarki ya mana shi ne da ya wato ɓangaro ko kankaro mana wani ɓangare na Profesa ya ba mu shi a wannan gari. Kuma ba dare ba rana yake ba da lokacinsa wajen ganin wato ya ilmantar ya wayar mana da kanmu akan abin da ya shafi wato addinin musulunci tun daga farkonsa da sauran gaɓoɓinsa gaba ɗaya har ƙarshe wanda idan ya zo a cikin wayanan kwanaki biyu da ake gabatar da karatu malam yana majalisi guda hudu majalisi guda biyu bayan magariba majalisi guda biyu bayan asuba to alhamdulillah majalisin bayan magariba yana samun audience wanda suka dace kuma ana ba da haɗin kai wajen halittar karatu kuma wannan haɗin kan da ake bayarwa wajen halittar karatu ko da ‘yan uwa mu sani ko da ba mu sani ba shi ne wato sinadari mafi ƙarfi da yake ƙara wa malami ƙarfin gwiwa wajen zuwa ya karantar da ɗalibai bayan samun ƙarfin niyya da kuma sha'awar son karantarwar to malami babu abin da yake burge shi yake ƙara masa ƙaimi wajen ganin ya riƙe majalisinsa sama da ya samu mahalarta waɗanda suke halartar karatunsa idan yau za a ce duk sati idan profesa ya zo majalisin nan za a ba shi naira dubu ɗari biyu da hamsin duk sati za a ba shi dubu ɗari biyu da hamsin wallahi ba zai bashi rabi kai ba zai bashi ɗaya bisa goman ƙwarin gwiwar da yake samu na mutanen da yake samu suke ƙarfafa masa gwiwa wajen halartar karatun ba ko da yana da buƙatar wannan kuɗin misali ba za su yi masa tasiri irin tasirin da mahalarta za su yi masa ba saboda haka wannan gaba ce wacce ya kamata mu gode wa junanmu da muka ba wa wannan majalisi lokutanmu muka haƙura da abubuwan da muke yi kuma muke zuwa mu halarci wannan majalisi domin samun wayannan fa'idodi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wayannan ilmummuka da ake karantar da mu ya zama mai amfani gare mu duniya da lahira na biyu shine majalisin bayan asuba shi kuma majalisi ne wanda ba za ka tilasta wa mutane ba domin kowa yana nesa da yawa wasu suna gurin da ba za su iya tasowa su zo nan ba da cewa kuma karatun da ake bayan asuba din ba wai na kowa din bane akwai abubuwan da ake karantawa da asuba din wanda wani in ya zo ta iya yiwa a wannan gabar karatun ba zai masa amfani sosai ba akwai wanda yanzu ba shi da bukatar ya koyi na hau shi dai yana so ya koyi ya ji an karantar da shi abubuwan da za su kusantar da shi zuwa ga Allah ya san annabinsa ya san tarihin musulunci ya san yadda zai bauta wa Allah madaukakin sarki shi yanzu ba shi da bukatar wani ilimin usulul fiqh ko wani ilimin nahwu ko wani balaga ko da makamancin haka to amma dai shi wannan karatun bayan asuba din yana da muhimmanci ɗaliban ilimi musamman ƴan uwana matasa ko kuma ƙannena yara ƴan uwa ɗalibai waɗanda muke da dama mu yi ƙoƙari mu mai da hankali karatun da ake da asuba in dai har za ka iya zuwa to kai ƙoƙari kana zuwa domin yanzu haka yau da safe an gama karanta littafin nahawul wadu na ɗaya za a shiga na biyu wanda duk ɗalibin ilimi wanda yake so ya fahimci ilimi na addinin musulunci gaba ɗayansa yana da tsananin bukatuwa zuwa ga wani ilmummuka da ake karantawa sannan usulul fiqh shi ma an fara daga farko an kusa kammala littafi ainihin na ɗaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ainihin sa mu dace ɗan uwa musulmi hakika muna cikin wani lokaci na jarabawa a rayuwa wanda babu abin da zai taimaka mana babu abin da zai sa mu samu sauki da sassaucin wannan jarabawa da muke fuskanta a wannan duniya irin komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa mumini ba zai gushe ba ana jarabtarsa daga wannan jarabawar ya fada wannan jarabawar daga wannan sai wannan har sai ya haɗu da Allah madaukakin sarki yake samun katsewar jarabawa in yi haƙuri ya nemi lada a gurin Allah maɗaukakin sarki bisa wannan jarabawoyi da suke samunsa to sai ya samu ladan sakamakon haƙurin da ya abun Allah maɗaukakin sarki idan muka duba a cikin alƙur'ani mai girma da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalinmu akan abin da ya shafi haƙuri haƙurin nan malama sun kasa shi zuwa gida biyu wato akwai haƙuri akan bin Allah maɗaukacin sarki musamman a gaɓoɓin da ibadodi suke nauyi suke wahala akan bawa sai bawa ya yi haƙuri shi ya sa Allah maɗaukacin sarki ya ce bashiru sabiru alladina ila asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يتكي بشارة وما سهقني وإن إذن جربا ور الله مدوك تنسر كي تساميس وانا أبو سكا ساعة مسكي يسوز تشمس الله يقدر أبو تشمس با وتداموات تداميس وانا أسارة وتحسارة سكا سامو أتكي معامل ولوس نكاسوانتي كون نوما jarabawa ce Allah maɗaukakin sarki ya musu a cikin lafiyarsu, jarabawa ce Allah maɗaukakin sarki ya musu a cikin ‘ya'yansu, to Allah maɗaukakin sarki ya ce masu irin waɗanda suke jurewa suke mayar da lamarinsu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a yayin jarabawa da Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su a cikin dangogin abin da suke mu'amala da shi na rayuwa. Allah maɗaukakin sarki ya ce to a yi musu bushara. ‘yan uwa, bisharar Allah maɗaukacin sarki ga wanda ya haƙuri a bisa jarabawa da Allah maɗaukacin sarki ya masa, ya jure, ya kuma danne ya mayar da lamarinsa zuwa ga Allah maɗaukacin sarki, shi ne zai sadu da rahamar Allah maɗaukacin sarki. Allah ya ce su ne wa, su ne wa'yanda idan musiba ta same su, aka ainihin sanar da su cewa motarsa ta kwanta, aka sanar da su cewa yayansu sun gamu da rashin lafiya, aka sanar da su cewa iyalansu ko matarsu ta mutu aka sanar da su cewa wani nasu ya mutu ko aka sanar da su cewa an masu sata ko wata jarabawa ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna mayar da lamarin su zuwa ga Allah suna cewa lalle mu ga Allah muke shi ya halicce mu shi ya ba mu abin da muka rasa kuma wa inna ilaihi raji'un mu gare shi za mu koma mu ma ba mu da iko da kanmu abin da ya samu dukiyarmu Allah mai iya sawa ya same mu ne Allah ya ce masu irin wannan juriya da wannan haƙurin su ne suke samu ainihin salawatun min rabbihim wa rahma suke samun yabo suke samun girmamawa suke samun aminci suke samun karramawa suke samun sakamako da gurin Allah madaukakin sarki kuma Allah yake yi musu tanadi na jin kai da tausayi aljanna kenan Allah ce ulaika humul muhtadun kuma wa'annan su ne shiryayyu ɗan uwa musulmi abin da yasa ne muna wato shimfiɗa a takaice akan abin da ya shafi haƙuri shine jarabawoyi da muke samun kanmu a cikin rayuwa kullum bawa in ya wayi gari sai ya tarar jarabawar da ya samu kansa a ciki ta yau ta fi ta jiya wacce take jiransa gobe ta fi ta yau to sai zama babu abin da ya saurawa mumini da ya wuce ya mayar da lamarinsa zuwa ga Allah kuma ya riko da addininsa riko na gaskiya wa hada zamanu sabri mallaka billati ka qaddin ala jamrin wa tanju min albala haka al-imam shatibi ya faɗa wanda ya dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a ƙarshen zamani zai kasance mai riko da addini na gaskiya mai riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce zai zama kamar wanda yake riko ne da garwashin wuta idan bai yi haƙuri ba idan bai jure ba idan bai ainihin zamanto mai dauriya ba sai ya jefar da addininsa domin jarabawa ta rayuwa ko domin tsangwama ko domin cutarwa da za a yi masa duk cutarwar da za a yi maka akan addinin nan ka sani an cutar da waɗanda suka zo gabaninka waɗanda suka fi ka daraja waɗanda suka fi ka falala waɗanda suka fi ka soyuwa zuwa gurin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa laqad kudibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin Allah ya ce haƙiƙa an ƙaryata annabawa da suka zo gabaninka ƙaryatawa annabi ne zai zo yana ba wa al'ummarsa labari cewa ga abin da Allah ya yi umarni da shi Allah ya ce ai kaza Allah ya ce a bar kaza kuma haƙiƙa tabbas suna ji a ransu cewa wannan dan sakon Allah ne suna da yaƙini cewa wannan abin da yake faɗa gaskiya ne wajahadu biha واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا sun karyata annabi sun karyata sakon annabi amma zukatansu tana mai tabbatar musu da cewa abin da suke karyata annan fa gaskiya ne ka san wannan ya fi ciwo mutum ya fahimce ka amma ya kekashe ya ce tabbas shi bai gamsu ba ko ya fahimta amma ba zai karba abin da kake so ya karba ba to shine Allah madaukakin sarki ya ce amma duk da cutarwa da aka yi wa annabawa da kimarsu da darajarsu da matsayinsu a gun Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce fa sabaru ala ma kuzibu suka yi haƙuri a bisa ƙaryata su da aka yi wa uzu da cutar da su da aka yi suka yi haƙuri ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira na farko daga garin makka zuwa ta'ifa jiban annabi sallallahu alaihi wasallam aka sa wawaye suka yi aka jefi annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa roƙe aka fasa masa kansa aka karya masa haƙwaransa sallallahu alaihi wa sallam amma mai annabi yayi addu'a ya musu yace Allahumma hadi qaumi innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryar da mutane na ba su sani ba ba su san matsayin abin da nazo musu da shi ba daga baya Allah madaukakin sarki ya karbi addu'ar annabi kuma ya shiryar da su sun karbi shiryar kuma sun baitawa Allah madaukakin sarki wannan natijar ne natijar haƙuri kenan Allah ya ce fasabaru ala ma kadhibu wa uzu suka yi haƙuri a bisa ƙaryata su da aka yi wa uzu aka cutar da su aka raba su da gidajensu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fita a garin makka zai yi hijira zuwa garin madina da ya fita a garin makka sai ya waiwaya ya kalli garin makka ya ce لا أنت أحب البلد إلي لو ما أخرجت منك لما خرجت النبي يتي نارن سيد الله غريم مكة كيني متي سو يور غري أغريم با wani gari da nake so a duniya kamar wannan garin kuma wallahi ba dan an kore ni an fitar da ni daga garin ba annabi ya ce wallahi ba zan fita ba shine Allah madaukakin sarki ya rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal ladhi farada alayka alquran laradduka ila ma'ad Allah ya ce lalle Allah da ya saukar da alkur'ani a kanka yayi maka wahayin alkur'ani yana mai rantsuwa cewa wallahi mai mayar da kai zuwa ga asalin ka ne a shekara ta takwas sai aka yi ne fathu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya koma garin ya ci garin da yaƙi ya karɓe duk wani wato shi'ar na addinin musulunci ya dawo ƙarƙashin musulmi daga lokacin ba a ƙara bauta wa wani Allah a garin Makka ba har yau kuma har tashi lafiya me ya ba da wannan natijar ga annabi sallallahu alaihi wasallam haƙuri saboda haka yan uwa musulmi duk abin da muka sa a gaba duk abin da muka sa a gaba musamman abin da ya shafi addini kada mu waiwaya mu ga cutar wanda ake mana mu ga zagin da ake mana ko mu ga cin mutuncin da ake mana mu mayar da hankali akan karantar da hakikanin addinin musulunci mu mayar da hankali wajen zama wato ambassadors jakadodi na musulunci duk wanda muka samu kanmu mu yi kokari mu zama jakadodi na addinin musulunci a guraren ayyukanmu mu yi kokari mu zama jakadodi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin al'ummarmu ‘yan uwa musulmi idan ba mu yi haƙuri ba za mu zubar da ayyukanmu abun da zubarwan ba zai mana amfani da za mu iya dogewa ba. Ayyuka na addini lokaci ne da su, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara maka cewa lokacin da za ka yi a cikin wannan gidan duniya ƙayyadadde ne, kuma dukkan wata lahaza, dukkan wani minti ko sakan da ya wuce a rayuwarka kayi hasarar sa baka ci mai sa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi yake cewa babu wani gurin zama da mutum zai zauna bai ambaci Allah ba a gurin zaman bai yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wurin zaman illa kanat alaihi tiratun yawmal qiyamah face wannan zaman da yayi bai ambaci Allah ba bai yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba bai yi umarni da kyakkyawan aiki ba bai yi hani ga barin mummuna ba face wannan zaman ya zama masa hasara da nadama ranar alkiyama da wannan ya zama wajibi mu zama jakadodi na addini a dubban da muka samu kanmu mun zo lokacin da kusan lokacin da Allah yake faɗa a cikin Alƙur'ani yake cewa ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum kowa ya ta kansa kai kokari ka tseratar da kanka ka tseratar da iyalinka daga fitinar wannan zamani mu tsare kawunan mu daga fitinar masu fatar imani masu raba mutane da imaninsu masu raba mutane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za a zo ana karanta falaloli da darajoji na wasu mutane a bayanan kana fahimtar ana nuna darajarsu ya wuce darajar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su ne abubuwan da muke gani a duniya yanzu kuma kai da kai yaƙi haka a ce kai ne ba ka son annabi hagarinto ne na addini idan ba ka yi haƙuri ba sai ka yi fada idan ba ka jure ba sai a raba ka da asalin aikin da ɗauko na ainihin me na karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki yana faɗa mana a cikin alƙur'ani yana nuna mana mahimmancin abubuwa guda biyu wanda suna da mahimmanci a rayuwar ɗan adam suna tafiya tare da haƙurin da kuma lokaci Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الإمام الشافعي الله مدعوك كنسل كي يقارى مس رحمة yake cewa inda Allah bai saukar akan bayi wata aya ko wata sura a cikin alkur'ani ba face wannan surar da ta ishi mutane domin girman sako da wannan ayar ko wayannan ayoyin suke ɗauka suke isarwa dangane da rayuwar ɗan adam da in ya tafi a kansu zai haɗu da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya Allah ya ce wal asr Allah yana rantsuwa da lokaci wasu malaman tafsiri suka ce Allah yana rantsuwa ne da lokacin sallar la'asa domin lokaci ne mai daraja lokaci ne mai muhimmanci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun fatatu salatul asri faka'annama wutira maluhu wa ahluhu annabi ya ce tsabar muhimmancin sallar la'asar duk wanda sallar la'asar ta wuce shi kai wannan yayi hasara irin hasarar da za a ce gwara ya rasa ‘ya'yansa da dukiyarsa gaba ɗaya. Ita ce salatul wusa da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, domin hadisin annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tsine wa Yahudawa da suka shagaltar da shi gabarin salatul wusa ya ce mene ne? قاتلهم شغلون عن الصلاة الوسطى ونعمل فيها سياق حديثهم saboda haka lokaci ne mai mahimmanci Allah ya rantse da shi shine lokacin la'asar Allah ya ce innal insana lafi khusr lalle dan adam jinsin dan adam gaba daya yana cikin hasara yana cikin tadewa domin me lokacin sa kadan ne lokacin sa takaitacce ne a rayuwar duniya amaru ummati 60 aw 70 shekarun gaba ɗaya tsakanin sittin ne da saba'in ‘yan kaɗan ne suke wucewa yanzu a cikin masallacin nan inda masu saba'in ɗin ba su wuce mutum ɗaya ko biyu ba an tsananta an tafi ne da yawa a tafi biyar an tafi baranda don akwai wasu dattawa suna baranda sauran nawa ne hamsin da biyar yi ƙasa ‘yan kaɗan irin mu ‘yan arba'in ƙasa mu muka fi yawa to wanda ya arba'in ɗin shi ma ya cinye za ka yi sittin kayi arba'in abin da ya saura maka saura ashirin da biyar talatin ka ci dai sama da rabi to Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle ɗan adam yana cikin hasara domin lokacinsa takaitacce ne kuma yana wasa da lokacin baya ribatan lokacin yana kin amfani da lokacin akan abin da zai amfanar da shi a duniyarsa balle kuma a lahirarsa Allah ya ce illal ladina amanu sai wa'anda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari daga cikin aiki nagari shine wannan aiki da muke zaune domin sa muke zaune domin sauraron karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasu mutane ba za su ainihin zaunawa ba za su ainihin zauna ba za su zauna a wani a wani gurin zama na suna ambaton Allah madaukakin sarki face mala'iku sun zo sun kewaye su wa ghashiyatuhum rahma kuma rahmar Allah madaukakin sarki ta lullube su sannan nutsuwa ta sauka gare su kashi dai ɗan ƙaramin almajirin profesa ne ke kamuwa abubuwan sama kowa ya shiru da wanda idan a waje ne ba zan masa magana ba don wani ya haife ni wani yana sama da ni gurin aiki ne da sauransu amma kowa ya yi shiru don albarkar abin da ake karantawa na karatu face Allah ya saukar masu da nutsuwa sannan abu mafi daɗi shine ne وذكرهم الله في من عنده Allah madaukakin sarki zai ambace su cikin waɗanda suke bayansa na ƙwarai kenan ka zo karatun ba ai ba ka zauna har lokacin sallah kana cikin rahamar Allah madaukakin sarki a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah madauka inna lillahi mala'ikatun sayyahin Allah yana da wasu mala'iku masu yawo da Allah ya ɗaura musu aiki suna yawo a ban ƙasa aikin da Allah ya ɗaura musu shine su je su duba ina ne ake zaune ake ambaton Allah maɗaukakin sarki an sun je za su ɗauki report su kai wa Allah maɗaukakin sarki wa huwa alamu bi halihim Allah shi ya bi mala'ikun sanin halin da aka bar bayan a ciki za su ɗauki report su ɗauki list na waɗanda suke zaune su kai wa Allah maɗaukakin sarki amma sai su ce ciki ba akwai wanda ba karatun ya zo ba wani uzuri ya zo a ciki akwai wanda wucewa ya zo akwai wanda an zo ana karatun hankalinsa ba abin karatun amma yana zaune Allah maɗaukakin sarki ya ce duk an gafarta musu ‘yan uwa idan ba mu haƙurtar da kanmu ba mun yi ƙoƙarin koyon yadda za mu yi amfani da lokacinmu ba irin wa'inan damammakin sai sun ci wata wasau bil haƙƙi suka yi wasici da gaskiya a tsakaninsu wata wasau bil sabri kuma suka yi wasici da haƙuri daga cikin abin da yake buƙatar haƙuri shine ‘yan uwa musulmi tsayuwa a kan ibada da bautar Allah maɗaukacin sarki shi ne asabru ala ta'atillah yanzu lokaci ne na sanyi mu yi ƙoƙari mu ci ribar sanyi mu ci ribar lokacin sanyi amma ribar ba za ta ci ba sai mun yi ne sai mun zo masu haƙuri sai ka haƙura da mayafinka mai zafi mai ɗumin nan sai ka haƙura da gefen amaryarka ka tashi cikin dare ka bauta wa Allah madaukakin sarki ta tajafa junubuhum anil mabadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan yinin mu na cikin sanyi gajerin yini ne mu ribace shi da yawaita azumi a ciki mu yawaita yin azumi a ciki karfe biyar da minti hamsin da hudu ba an sha ruwa kana ganin gagarin da sauran haske amma an gama azumin shi kenan za a bar zaman wa tallati al-uruqu wa sabata al-ajru la da ya tabbata ka tashi ko karfe hudu ne kai kai raka'a biyu ka daga hannu ka roki Allah madaukakin sarki bukatunka na duniya da lahira ka roki shiriya cikin ƴaƴanka ka roki zaman lafiya da iyalanka ka roka wa iyayenka gamawa lafiya wanda suka rasu ka roka musu rahmar Allah ka roka wa kasarka neman zaman lafiya sai ka yi haƙuri kafin ka bauta wa Allah maɗaukakin sarki. Asabru ala ta'atillah. Sannan ɓangare na biyu na haƙuri shi ne asabru an ma'asiyatillah. Bawa ya yi haƙuri ga barin saba wa Allah maɗaukakin sarki. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma ra'ima rabbi. Ran mutum tana yawan kawata wa mutum san saba wa Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa a hadisi annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Gidan aljanna an kewaye gidan aljanna da abin da ne, ran mutum baya so abubuwa na wahala, almashakat abubuwa masu tsanani da kake gani masu tsanani ne. Ita kuma wuta an kewaye ta da abubuwa na holewa, abubuwa na more rayuwa, saboda haka hanyar da zaka bi ka tafi aljanna hanya ce mai kayoyi sai ka jure hanyar da zaka bi kuma ta kai ka wuta hanya ce sandat kwalta ne amma wannan ta kai ka gunda za ta kai ka ta kai ka gunda babu nadama babu bakin ciki babu wahala an kare wannan kuma ta kai ka dadin ya kare sai wahala wacce ladiha ya kalaha ba ta da ƙarshe saboda haka sai mun yi haƙuri mun danne zukatanmu wannan zukata da suke yawan umartarmu da munanan ayyuka muna yaƙansu muna ɗaura su a kan dole su bi abin da yake na bin Allah maɗaukakin sarki a lokacin ne bawa zai samu rahamar Allah maɗaukakin sarki sai ɓangaren haƙuri na uku asabru ala aqdarin layi al-mu'lama bawa ya kasance yana haƙuri akan kaddarorin Allah masu zafi kaddarori suna aukuwa na rasa dukiya na rasa ƴaƴa na rasa ƴan uwa wannan duk kaddarori ne da ma wanda bamu ambata ba duk kaddarori ne sai mun yi hakuri mun jure domin bawa baya samun cikar imani sai me sai yayi imani da kaddara mai kyansa khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi na alkhairinsa da na sharrinsa da mai daɗi cikin kaddara da mai ɗaci sai ka yi haƙuri idan bawa wato bai imani da kaddara ba imaninsa bai cika ba ya ayyuhan ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabin ladi nazzala ala rasulihi wal kitabin ladi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا هكذا ay faqad dalla dalalan ba'ida innal ladina farkon shafin wal ladina amanu menene ayat malam Musa la a cikin suratul nisa dai shafin gaba da la yuhibbu Allahu al-jahra Allah yana magana daga cikin abubuwan da za a imani da su guda shida daga ciki Allah madaukakin sarki yayin magana akan kaddara sai kai imani da kaddara imani da kaddara ko bai samuwa sai bawa yana da me ina da hakuri domin abinda kake so kake kaunarsa Allah madaukakin sarki zai jarabce ka kansa man radiya falahu rida wanda ya yarda yayi imani to wannan zai samu yarda a gurin Allah madaukakin sarki wanda ya fushi ya ki yarda da kaddarar da Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da shi shikenan amma anan zamu bambance tsakanin me akwai kaddara akwai ganganci akwai kaddara akwai ganganci kuma yan uwa musulmi mu a ƙasar nan tamu mu ne muka wato ba da gudunmawa mafi tsoka wajen lalacewar ƙasarmu domin ba mu da kishin ƙasa ba mu da kuma kishin addininmu sannan hukunce-hukuncen da Allah maɗaukakin sarki ya gindaya su, duk wanda za a ɗabbaƙa hukuncin a kansa ma gani ake mutum da yi imani da ƙaddara ba. Saboda haka mutum zai kashe ma ɗan wanka da ganganci da wasa, amma me, idan aka ce a biya diya sai a ce ba ku yi imani da ƙaddara ba. Wanda da daga kafa dokar Najeriya an samu biyan diya ko da guda ɗari ne daga kafa doka an san ana biya, a daga kafa ƙasar Najeriya an san ana biyan diya ko da na mutum ɗari aka biya kaga mutanen da aka kashe miliyoyi ne. A ce an samu rekod ɗin mutum ɗari an biya diya kuma an san irin wahalar da aka sha wajen biya diya. Wallahi da ganganci da ake da rayukan mutane da ba za na yi. mutum zai ɗebo mutane a cikin mota a cike ya wuce speed ɗin da ake so a tafi a kai sannan ya san ba shi da taya mai kyau wataƙila bai koyi motar a yadda ya dace ba ba shi da driver's license motarsa ba ta da fitila mai kyau bai san hanya da kyau ba zai ɗebi mutane ya kama hanya da su ya je ya juye su gaba ɗaya su mutu shi da sauran ransa a ce ai kaddara ce kaddara ce kaddara da ganganci bari gaya mana a yau mutum yana noma a cikin gonarsa gonarsa ta kai kamar taku ɗari da bakin hanya sai mai mota ya zo yana tafiya yana cikin tafiya sai tayar motarsa ta fita idan tayar nan ta fita ta je ta samu wancan mutumin a cikin gonarsa ta kashe shi waye ya kashe shi taya ce ta kashe shi ko mai mota taya ce ta kashe shi a tsarin taya tun da ake sai da taya akwai tayar da ta taba tashi daga gurin sanda mai taya ta je ta bige mutum ta kashe shi taya ce ta kashe mutum ko mai tuka motar direba saboda haka a tsarin musulunci zai biya diya haka wannan ya fi kusa a ce ba ganganci ba ne ba amma doka ta musulunci sai a ce me yasa bai duba tayar ba me yasa bai daure ta ba abu guda biyu ne sai a ce idan mutum aitin da ya yi azumi zai yi kafara babu, babu biyu a kansa kafara wannan haƙƙin Allah ne wanda bawa bai isi ya yi ba yana so ya haɗu da Allah madaukakin sarki lami lafiya diyar rai kuma na wanda aka kashe wannan haƙƙi ne da Allah ya bayar na jinin wanda aka kashe musu ɗan uwansu wannan kuma yana bari yana saraya ga barin wanda ya yi kisan ne idan me idan ‘yan uwansa sun yafi. Saboda haka muna bambancewa tsakanin diya da da da, da kafara kafara wannan haƙƙin Allah ne idan aka kashe maka dan uwa sai aka ce ai ya kama azumi wannan tsakaninsa da Allah sannan tsakaninsa da ku akwai abin da Allah ya daura masa akwai wata miliyan 150 tana jiransa tsakaninsa da ku in kun ga kun iya yafe masa shikenan amma wanda suka ce a biya su kwata-kwata ba su yi rashin imani ba kuma duk wanda ya tuhumce su da rashin imani suna da dama suna da haƙƙi su kai karasta kuma mutum ya ji kaikayi a ransa cewa an zalunci wanda aka ce ya biya diya wannan kai tsaye zai fitar da mutum daga musulunci domin yaƙi ne da mai ko ƙaryatawa ne da hukuncin Allah maɗaukakin sarki. Wanda ya ƙaryata hukuncin Allah maɗaukakin sarki kan tsaye wannan yana cire kansa daga addinin musulunci. Saɓanin wanda ya yarda shi kuma ba shi da yadda zai yi nemi alfarmar a yaƙi masa. Sabida haka ‘yan uwa musulmi, irin wa'yanan jarabawoyi in sun zo sun gifta, ana buƙatar bawa ya ba wa kansa haƙuri. jarabawoyi ne akan wato da suka shafi kaddara masu me masu ciwo kamar jarabawa da Allah madaukakin sarki ya jarabe mu da shi a kasan nan jarabawoyi guda biyu mai dadi da mara dadi a damunar bana wanda zai yi awu shi jarabawa ta masa dadi domin zai sai abinci cikin sauki shinkafa yanzu a dubu ɗaya da ɗari takwas za ka samu shinkafa masara ina da yanzu ba ta kai dubu ba ita ma ɗari tara ko ɗari takwas wake gero da sauransu su ko manoman sai Allah ya musu jarabawa guda biyu amfanin ba a samu ba ko ba shi da daraja wani abun dole ka yadda Allah ne yake yi wani abun shugabanninmu kawai hawa kai suke yi sai su yi barazana kawai amma wani abin Allah shi yake tsara kayansa bara an samu amfanin kamar ba a so gonar da ake noma amfani buhu goma sai a samu buhu talatin bara kuma amfanin yana da daraja a bara kaka farkon kaka an sai haɗi dubu sittin kaga me babu alaka tsakanin yawa da tsadar hakanan babu alaka tsakanin karanta da ne da araha wannan abu ne daga gurin Allah saboda haka su wayannan da suka yi noman suka fadi sai su yi hakuri jarabawa ce Allah madaukakin sarki ya musu wayanda ba su yi noman ba suka siya da sauki sai su gode wa Allah madaukakin sarki idan kai da ka ci a haka ka samu mai saukin ka ci ba kai izgili a wanda suka faɗi ba sai Allah ya sa ma albarka cikin abin da ka saya ya baka hanya mai sauki ka saya duk da mutane suna korafin ba kudin saya wata jarabawar kuma 1800 din ko ba ya da kudin da zai saya duk hanyar da zai buga ya saya din ya rasa babu ka gane Allah in ya tashi jaraban bayu yana jaraban su da abin da suke tsammani da abin da ba su tsammani wa nabluukum bisharri wal khairi fitna sai a jarabce ku da arahar kuma a hana ku kudin saya a jarabce ku da tsadar kuma a ba ku kudi ku saya jarabawa ce da gurin Allah madaukakin sarki saboda haka yan uwa musulmi mu kasance masu mayar da lamarin mu zuwa ga Allah madaukakin sarki abu na ƙarshe da zan yi mana jan kunni a kai lokaci ya zo? A kawai yanzu muka tsaye a sallar mazami, a yana yi ƙoƙari. Abu na ƙarshe shi ne zan ja hankalin mai uwa. Akwai barazana da ta taso wa ƙasarmu a cikin satin nan. Muna ɗaukan abin da wasa da yawa. hali duk mutumin da ya san me yake yi duk mutumin da yake kallon siyasar duniya yake ganin abin da yake gudana a duniya da irin wato zaluncin da waɗannan mutane suke yi ya san abu ne da ya kamata mu mayar da lamar ba mu tada hankali ba mu miyar da lamuranmu zuwa ga Allah mu nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki tare da cewa mutumin arewacin ƙasar nan tashin hankali kusan ba irin wacce bai gani ba yana daga cikin dalilin da ya sa ma ake ɗaukar abin wasa tashin hankali kusan ba irin wacce ba a gani ba ba irin ƙarar bindiga wacce ba a ji ba ba irin ƙarar bam ɗin da ba a ji ba wallahi 2011 da ke da sauran ƙuruciya lokacin wallahi bam ni da hannuna ma na ɗauke shi da aka zo garin a ƙofar intercontinental da hannuna ni ban san zai iya tashi ba su akwai ba irin jarabawar da ba a gani ba to amma ne don ka ga jarabawa ko don ka yi jinya ko don ka yi hatsari a baya ba shi zai sa yanzu kuma da wata jarabawar take fuskantar ka ɗauka wasa bace ta iya yiwuwa ba irin wacar bace da wannan ya kamata mu ɗauki wannan lamari mai muhimmanci mu tashi da daddare mu yi addu'a mu roki Allah ya miyare waɗannan mutane sharrin su kansu shi wannan mutumin bai da hankali ya mahaukaci ne shi ‘yan ƙasar ma sun ce bai da hankali wasu waɗanda ba su da kishin ƙasarsu ba sa son zaman lafiyar ƙasar gaba ɗayanta suka ɗauki abin da ba haka ba suka kai suka kitsa shi kuma ya hau ya zauna kuma yake mana barazana a cikin ƙasar wanda a yau fitinan nan ta zo ba ta da wani authenticator da za ta ke bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ba wani abu da in sun zo barnarsu za su bambance wannan musulmi ne wannan ba musulmi ba ne balle kiristocin arewa dama su ma doguwar riga suke sa da hula in zai tafi cocin su rin asabar zumuntarsa dama doguwar riga ne sa da hula ba wani bambanci kuma wanda zai ma barnar ba zai tsaya tambaya a yi wa musulmi ya krishin ba in harbowa abin harbowa aka yi ba abin da zai bambance wannan musulmi ne wannan ba musulmi ba sun ƙara kitsawan yanzu suna cewa in za su kafa sansanin nasu a can yankin fatakwat za su kafa sun kitsa abin ya yi ne ina nema ya koma kansu duk gunda sai kafa sansani guri ne da bala'i da masifa yake ƙaruwa duk da cutar dama iskanci ba bakin komai yake ba a gunsu to amma dai koma yaya ne ne ‘yan uwa musulmi mu mai da hankali mu roƙi Allah ya tsayar mana da wannan fitina haka damuwar mu da muke fama da ita a cikin ƙasar mu ma ta ishe mu babu wata ƙasa da America ta je ta kai gudumawa face ne gudumawar ta ya zama annoba da masifa gare su su suka ziga Libya mutanen Libya ga su a halin da suke ciki yanzu su suka ziga mutanen Sudan Sudan ga halin da suke ciki a yanzu suka ziga mutanen Syria Siriya ga halin da take ciki a yanzu. Afghanistan ga mutanen Gaza su suke kitsa yadda mutanen Israel suke ne, suke kisan ƙare dangi da rashin tausayi da rashin imani a mutanen Gaza. Kuma suna gani in kishin ɗan adam ne a ransa da kishin addini. ko da addinin ba nasa ba tun da su suna claimin shugabannin duniya ne ya kamata ya zama yanzu kishin rayuwa ce kawai a ransu ba ta addini tun da dama addinin addinin bai dame su ba da sai a fara ganin ɗaukan matakin su a Gaza a ga sun ba da gudumawa sun tsaye da wannan yakin amma su suke sponsorin yakin ashe kenan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون haka suke in sun shiga ƙasa lalata ƙasar suke su yi fyaɗe su ainihin yi zinace-zinace su ɗebe dukiyar ƙasa wanda suka sata cikin dare mai isa ba yanzu so suke su fashin rana su sanya mutane masu mutunci su zama kaskantattu Allah ce haka suke yi saboda haka mu nemi tsarin Allah ya tsare mu daga sharri namu na cikin ƙasar ma mu ne da hankali a addu'a Allah ya kama na ƙarshen su mataimakin sika a jihar Sokoto Kofidi an kama shi yana kuka yana waya yana cewa dan Allah a sai da komai nasa a hada miliyan 100 akai ina gani ina ga kai waja'alu a'izzata ahliha azilla duk kimar ka duk darajar ka in sun kama ka zancen ka ya karu sai yadda suke da kai anan muka ga yadda suka yi wa sarki tusan jilla suka kona shi a cikin garinsa mutanen garin suna gani ya kone ya zama toka ashe abubuwa ne da muna da bukatar ne mu mayar da hankali a kai ba abu ne da za mu yi wasa ba mu yawaita addu'a mu ta addu'a mu ta addu'a Allah madaukakin sarki ya mayar musu da sharrin su kansu na cikin gida da ya dame mu Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen su damuwoyi da muke fama da su a cikin kasar mu Allah ya tsiyar mana Allah ya kawo mana zaman lafiya da aminci wacce kasar mu take rayuwa a kai a shekarun baya Allah ya kawo mana ƙarshen wayannan fitintunu da muke fama da su a cikin wannan ƙasa idan fitinun ba su kare ba kai ka karar da fitinar a kanka ta yaya ta hanyar ka koma ga Allah madaukakin sarki domin ko da fitinar iya abu na ƙarshe da fitinar da za ta ma mece ce ta raba ka da rayuwarka ko da ita ko babu ita sai ka mutu ko da ita ko babu ita sai Allah madaukakin sarki ya maka hisabi kuma akan abin da ka rayu a gidan duniya akan ta za a maka hisabi saboda haka idan kai addu'ar fitina ta kare ba ta kare ba sai ka mai da hankali kuma ya za ka yi ka gyara lamarinka da Allah madaukakin sarki kada mu bari fitintunu su shagaltar da mu tashin hankalin fitintunu su shagaltar da mu mu zamanto mun rabu da tunanin makomarmu domin ƙarshen gun da fitinar za ta kai ka shi ne za ta sadar da kai da makomarka idan kai mai kyau fitinar ba za ta hana ka sadu da sakamako mai kyau ba idan ba kai mai kyau ba fitinar ba za ta sa sakamakon ka yi kyau ba faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله يتي ذا أبقى للتاجي أتي للتاجي رانا القيامة فترى المجرمين مشفقين مما فيه سيكا جمع سليبي cikin waɗanda suka ce sun yi imani amma sun rayu cikin laifi wasu sun rayu cikin bid'a wasu sun rayu cikin shirka wasu kuma sun rayu cikin kafirci da sauran sabon Allah madaukakin sarki da dangoginsa waya kununa sai suna jin tsoron abin da ke cikin littattafan suna cewa ya wailatana kai ta mu ma li hadal kitab wani wani irin littafi ne me ke ga wannan littafin la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bai barin karamin abu ko mun karantarsa faman ya'mal mithqala dharratin sharran gashi nan ko mun kankantarsa na alkhairi sai ya ajiye shi ko mun kankantarsa na sharri sai ya ajiye shi ko mun girmansa na alkhairi sai ya ajiye ko mun girmansa na sharri sai ya ajiye Allah ya ce wajadu ma amilu hadira bayi za su tarar da abin da suka aikata a halacce kowa za a bashi littafinsa da a watsa kowa ya kama nasa Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko mun karantarsa duk abin da bawa ya gani a littafin sa nasa ne an ajiye masa shi ba ƙari ba ragi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura da kowa da memorinsa a wuyansa gashi nan an ajiye masa shi yana rekodin masa duk abin da kai yana ajiye ranar alkiyama Allah ya ce za a printin maka shi out kitaban a matsayin littafi za a watsa kowa ya kama nasa duk abin da kai na alkhairi yana nan a ciki duk abin da kai na sharri yana nan a ciki abin da za mu roƙi Allah ya sanya mu a cikin wa'anda Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha'u iqra'u kitabiya Allah ya sanya mu daga cikin wa'anda za su na gayyatar mutane ku zo ga littafi na ku karanta ni kan na rabauta in ne zalantu inni mulaqin hisabiya ni kan hisabi na na gamu da shi mai sauki hisaban yasira fa huwa fi 'ishatin radiya wannan kan zai tafi cikin rayuwa wacce Allah ya yarda da ita rayuwa yardajjiya rayuwa ta ni'ima da jin daɗi Allah muna roƙonka karka sanya mu a cikin wa amma mun utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya Allah muna roƙonka ka sa mu cika da imani Allah ka kawo mana sauki da zaman lafiya a cikin ƙasar mu professor da yayi tafiya Allah ya dawo mana da shi lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi da wannan ɗawainiya da yake da mu wannan aiki da yake na karantarwa Allah ya sa sakamakon sai ya zama gidan aljanna mu ma da muke zama mu saurara muna roƙon Allah ya sa ya zama sanadiyar tsirar mu a gidan alƙiyama ya sa ya zama sanadiyar shiga mu gidan aljanna duk wanda yake kulla makirci a ƙasar mu a fili ko a boye Allah kan yadda makircin sa kansa اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عليك بتراب فإنه لا يعجزك يا رب العالمين اللهم عليك به يا رب العالمين اللهم عليك بترام فإنه لا يعجزك اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين الله منا رقونك كسام جمع الدنيا لافيا من فانا الخير da ake da shi muke kudurtawa na neman jaha a wannan gari Allah ya tabbatar mana da shi Allah wannan jaha da muke nema Allah ka tabbatar mana da alkhairinsa dukkan hanyoyi na alkhairi da za a ji a samu wannan alkhairi muna roƙonka Allah ka yassare mana shi Allah ka kawo mana wannan alkhairi ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أبن دا نفدا نيددي الله يتارى مشكلة لا كسكولي كرمت إلميني الله مدرك كنسر كي عينه شاد يشير قفا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب